إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون لا زال أحدنا في بيان أن قول قبيح وخطورته في الفرد والمجتمع ومن العجيب أن هناك من ينقسم الناس عند الكلام إلى أقسام فينتقي أفضله إذا كان يخاطب من هو أعلى منه أو من يخشى شره أو يرجو خيره وأما إذا خاطب الأقل منه مكانا أو من لا يرجو منه نفعا أو لا منة له عليه فيخاطبهم بأسوأ الكلام وأخشن الألفاظ فلا يناديهم إلا بألفاظ الحيوانية المستكرهة أو بالعبارات الجارحة المحرجة أو بالأوصاف, أو بالأوصاف المحطمة التي يرميها عليهم كالجمر عباد الله لقد أمرنا الله تعالى بالقول الحسن اتجاه الكل بلا استثناء سواء كان من المسلمين والكفار آمن بالله أو لم يؤمن إن العالم شهدت أن فرعون هو رقم الأول والأخير في الكفر والجرم فقد جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى فقال إني أنا ربكم الأعلى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو محين ولا يكاد يبين عباد الله أسمعتم في هذه الآيات ذكرت كلمات ذكرت كلمات القاسيات والجارحات التي ما ينبغي أن تذكر لله ولو للذليل فقد قيل لله وحده لا شريك له وأنبيائه موسى وأخيه هارون عليهما السلام ولكن الله تبارك وتعالى بقوته وقهره وجلاله وعزته وعزته ما أقاب فرعون مطلقا وما قال لموسى اشتمه وما قال لموسى اضربه فقال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى عباد الله هذا ما أمر الله لموسى وهارون قوله ألا ما جاء ألا ما جاوز حد ألا من جاوز حده فماذا قيل لنا الآن أصبحنا لا نقول قول الحسن رغم أن الله أمرنا بها لذلك حتى إلى أن يمد الله الأرضه ويبدلها ويرثها على من يشاء ما يقال لك إلا ما قد قيل لله وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وجميعهم ما قالوا قولا قبيحا إلا حسنا فلماذا أنت يا مسكين عباد الله إن قول قول حسن في جميع المعاملات هو أمر إلهي وليس اختياري كما يعتقده بعضنا ومن فعل ما دون ذلك فهو آثم فقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma shine tsira mu sani aka san haka shine taɓewa da hasara ya kuyan uwa musulmi hayyau bayaninmu bai gushe ba akan magana wadda take ba mai kyau ba sannan magana wadda take ba mai kyau ba hada ma haɗarin yin magana wadda ba mai kyau ba wannan maganai ta kasance mutum ɗai ne za ka gaya ma ita ko kuma tarin wasu al'umma ne za ka gaya ma wannan maganan mara kyau yana daga cikin abin ban mamaki a wannan yanayin cewa wasu daga cikin mutane suna kasa mutane zuwa kashi-kashi a wajen yi masu magana a cikin mu'amala ko ma wace irin mu'amala ce za ka samu cewa wani idan ya tashi magana da wanda yake ganin ya hishi to salon maganar da zai aiki da shi zai yin ƙasa-ƙasa ne da muryar shi kuma ba zai gaya mai magana ba marar daɗi sannan akwai wanda idan ya tashi yi ma wanda yake tsoron sharrin shi magana kai ya gai wata magana ko kai ya mai wani sharri to hallau shi ma zai yi kasa-kasa da murya shi ne ba zai gaya mai magana mara kyawu ba sannan kuma akwai wanda in ya tashi yi ma wanda yake tunanin zai samu wani abu gare shi ko yau ko gobe to zai mai magana mara kyawu ba zai mai magana mara kyawu ba amma na daga cikin mutane akwai wanda idan ya tashi yi ma wanda ya yi matsayi to ba zai mai magana mai kyawu ba ba zai mai magana ta girmamawa ba akwai wanda idan ya tashi yi ma wanda bai tunanin ya samu wani alkhairi daga gare shi to yana gaya mai magana ne yanda ya ga dama ko kuma mutunan da yake ganin ga alamu kamar babu ci gaba ga rayuwar shi to idan ya tashi gaya mai magana ba zai gaya mai magana mai kyawu ba ko da a cikin mu'amala ce ta kasuwanci ta yau da gobe zai kira shi ko zai mai magana da kalmomi masu muni zai mai magana da lafizza wanda bai dace a maɗan adam magana da su ba za ka samu cewa duk wanda yake tunanin a irin wannan rayuwar ba zai samun amfano ba ga wani bawa to ba zai taɓa yi mai magana da magana ta kirki ba akwai wanda ma maganar da zai dinga maka aiki da ita irin magana ce wadda dabbobi ake ma'amfani da wannan kalmomin sannan kuma dabbobi ake ma'amfani da wannan lafizan akwai wanda idan ya maka magana gwanda ya caka maka wuka da ya gaya maka wata magana akwai wanda yake siffanta mutane da siffofi wanda ba su su akwai wanda yake jihon mutane da magana wadda yanda ka san an watsa maka wuta haka wannan maganar take ya ku yan uwa musulmi hakika Allah madaukakin sarki ya umarce mu da faɗa ma juna magana mai kyau da faɗa ma juna magana mai daɗi da faɗa ma juna magana wadda take mai taushi ba magana wadda take mai tauri ba Allah madaukakin sarki bai ware wani mutum ba wanda ya ce ana iya gaya mai magana marar daɗi bai ware wannan mutanen ba kafi duniya babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce kana iya kallon shi ka gaya mai magana mara kyau babu shi ko da ko arne ne wannan mutunan ba za ka gaya mai magana mara kyau ba mutunan nan ko da kirista ne ba za ka gaya mai magana mara kyau ba mutunan nan ko da ba yahudi ne ba za ka gaya mai magana mara kyau ba mutunan nan ko da musulmi ne ya yi imani da Allah ko bai yi imani da Allah ba Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya ba lasisin ya gaya ma wani magana mara kyawu bale a cikin mu'amala ta yau da gobe ka gaya mutum magana mara kyawu ya kuyan uwa musulmi duniya gaba ɗaya ta shaida da musulmi da arna cewa ba a yi ba wani mushirimi kamar fir'auna wanda shi shi yasa kanshi matsayin kishiya ga Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda a cikin alkur'ani mai girma ayoyi suna da yawa amma na daga cikin ayoyin akwai inda fir'auna yake cewa ana rabbukumul a'la ni ne allanku maɗaukaki wato ma'ana idan ma akwai Allah na annabi Musa da duk wani musulmi da yake raye ko yake cikin ƙasa to shi fir'auna shi ke sama da wannan Allah a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bayan wata muhawara da annabi Musa ya da fir'auna sai fir'auna yake ce ma annabi Musa ya ku mutane na ban sanar da ku cewa ba babu wani Allah in ba ni ba Allah annabi Musa ba Allah ne ba babu wani Allah in ba mu ba ya tara mutanen shi ne gaba ɗaya da manya-manyan 'yan fadar shi su haruna su ƙaruna su hamana fir'auna ya ci gaba da cewa ya kai hamana ka rura mana wuta ta ruru kamar yadda Allah yake gayin cewa yana da wuta yana da aljanna ya ce sannan ka gina mini bene yana hawan bene don in taka in je in gano Allah annabi Musa in ce mashi abin da yake gayi na cewa shi Allah ne ƙarya ce Allah maɗaukakin sarki mai girma yake haka fir'auna ya ce mahamana a wata ayai fir'auna ya ci gaba da cewa fir'auna ya kira mutanen shi suka taru sai yake ce musu alaisali mulku misra ba ni ke da mulkin misra ba ya nuna musu ruwa ya ce wa hazil anharu ta jirimin tati wanga koramar da kuka gani tana gudana tana gudana ne a kalkashin izinina ya ce a falatum sirun shin ba ku hankalta ne ba ku riba ku gani duk fir'auna ne yake tawagga maganar mara kyawu gawa ga Allah maɗaukakin sarki mai girma sai ya ci gaba da cewa am ana khairun min hazal lazi huwa mahin wala ya kadu bi sai yake cewa ni nahi alkhairi ga annabi Musa wadda bai da wata izza wanda bai da wata fawa ta komi wanda bai ma iya magana a gane me yake ni saboda wutar da ta toye mishi baki yana yaro kaga fir'auna nan idan muka saurara da kyawu za mu ji cewa duka cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ma- ne yake gaya ma magana masu muni yake gaya ma magana wadda in ba a wajen karatu ba musulmi haka bai zamana yana gayinta sannan bayan ya gaya ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma shi ma in ya gaya ma annabi Musa yake cewa shi ya yi annabi Musa alkhairi wanda ma bai iya zuwa ya kwatanta wa mutane mai suke ne alhalin shi kuma annabi Musa ɗan yake Allah maɗaukakin sarki mai girma ne to wannan su ne maganunuwa da fir'auna ya ma Allah su ne maganunuwa wanda fir'auna ya ma annabawan Allah wato Musa da Harun kamar yadda wannan ayoyi na alkur'ani suka gaya mun wanga magana da fir'auna ya ma Allah madaukakin sarki mai girma ba wai Allah madaukakin sarki mai girma ba mutum wanda yayi kowa kaskanci a duniya ma idan yayi wani abu ba za a gaya mai magana ba bale a gaya ma Allah madaukakin sarki mai girma irin wannan magana kenan da haka ya ku yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki mai girma shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan annabawan Allah mun yi imani cewa annabawan shi ne amma duk da wagga maganar da fir'auna ya gaya ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kun san da cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma bai hukunta fir'auna ba kai tsaye akan wannan maganunuwan da ya yi ya ce babu wani Allah sai shi shine Allah tilo wanda kadai za a bauta ma amma Allah madaukakin sarki bai turo azaba ba Allah madaukakin sarki bai kashe shi ba wannan lokacin sannan kuma Allah madaukakin sarki da ya tura mashi annabi Musa bai ce ba an kaje ka zagi fir'auna yanda yayi mini bai ce ba an kaje ka bigi fir'auna da mutanen shi saboda bakaken maganar da ya gaya mun duk da ko Allah madaukakin sarki yana da ƙarhin da zai abin da ya ga dama da duniya gaba ɗaya ba wai da ɗan adam ƙwara guda ba duk da ku Allah maɗaukakin sarki shine gagarabadau wanda abin da yake so yake faruwa in Allah ya ga dama sai ya sa maka rashin lahiya sai ya hana kuɗin zuwa likita sai ka mutu kuma sai a je a ka Allah maɗaukakin sarki kaɗai ke ɗaya wannan abin kuma ka san shi ke yi kuma dole ka ƙyale amma duk duniya in wani zai maka wannan abun wallahi sai ka ɗauki hansa Allah maɗaukakin sarki di yana da wannan izzai yana da wannan ƙarhin yana da wannan girman amma Allah maɗaukakin sarki bai gaya ma fir'auna baƙan magana ba bai ce ma annabi Musa ya gaya bai ce ma Haruna ya gaya mashi ba amma sai ya ce ma annabi Musa ku juya ku koma ku ce ma fir'auna ku gaya mai magana mai taushi shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce magana mai tamshi ita ce magana mai kyawu ya ce izhaba ila fir'auna innahu ɗaga ku koma zuwa wajen fir'auna lalle shi ya yi ɗagawa ya yi girman kai ya yi taurin kai ya nuna cewa bai yarda da Allah maɗaukakin sarki mai girma ba amma sai Allah ya ce masu faƙula lahu umarni ne Allah ya ba su ba zaɓi bai ba su duk da ko su ma suna jin ciwon abin da shi fir'auna yake musu sai Allah ya ce musu faqula lahu qawlan layyina in kun je ku gaya mai magana mai taushi ku gaya mai mai kyau sai Allah ya ce la'allahu ya tazakkaru aw yaksha tana yiwa wannan magana mai kyau da za ku gaya mai ya wa'azantu ko kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki mai girma duk da ya karyata duka ayoyin da annabi Musa ya zo mai da su ya ce matsahi ya ce ɗan tsibba ne tsahi ne yake yi mu a kakanninmu ba mu san da haka nan ba duka ya gaya ga magana ne amma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi tura mai annabawa sai ya ce in kun je ku gaya mai magana mai kyau kuma Allah umarni ya musu ba zaɓi bai ba su da shi Musan da shi Haruna to wanda ya wuce ma Allah maɗaukakin sarki iyaka ne fa Allah ya ce a gaya mai magana mai kyau to don me yasa mu tsakaninmu wani bai gaya ma magana wani bai gaya ma wani magana mara kyawu ba amma kuma in aka tashi magana kawai haka nan ka kalli dan adam ka gaya mai magana mara kyawu wanga wanda ya saba ma Allah ne wanda ya ma Allah shirka ne Allah ya ce in an je a ga mai magana mai kyawu dan me yasa kai tsakaninka da dan uwanka ba ku magana mai kyawu dan me yasa tsakaninka da matarka ba ku magana mai kyawu dan me yasa duk tsakaninka da ƴan uwanka babu magana mai kyawu kowa jira yake a taba shi ga magana mara kyawu wanda ma yi ma Allah shirka Allah ya ce a gaya mai magana mara kyawu to kai ka gaya mu me dalilin mu na gaya ma junan mu tsakanin mu magana mara kyawu me dalilin kuma kusan kowa yanzu haka yake duk wanda aka tabo abinda zai hitowa daga bakin shi ba abinda ake son ya hito bane amma kuma yanzu ga kafiri na duniya Allah madaukakin sarki ya ji ya ce a ga mai magana mara kyau Allah madaukakin sarki ya ce haka nan ne sai dan magana mai kyau ita kadai take zamnar da zaman lahiya a tsakanin al'umma sannan kuma haɗin magana mara kyau haɗin magana mai kyau tsakaninka da kai da ɗan uwanka umarni ne ba zaɓi ba ne don shi yasa ha Allah maɗaukakin sarki ya naɗe wagga ƙasar tashi ha Allah maɗaukakin sarki ya sauya wagga ƙasar tashi kamar yadda ya ce zai sauya ta a ranar lahira har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai gadar da wagga ƙasai ga bayi na kirki ka sani cewa idan magana ce aka gaya maka kan da magana mara kyawu to Allah maɗaukakin sarki an gaya mai magana da ba a gaya maka ba ka san duk cikin lahi babu lahin da Allah maɗaukakin sarki bai yahiwa sai shirka ko to shirka ce aka mai ya ce wanda ya mai shirka an aje a gaya mai magana mai kyau sannan duk magana da za a gaya maka ka medo bakan magana annabawan Allah duka an gaya musu sannan an kai ga jikinsu sannan an zubda masu jini amma duk wannan abubuwan da aka yi babu tarihi wani annabi aka ce ya dawo ya mai da zagin da aka mai ko ya mai da bugun da aka mai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya shi ya aikata wannan abin yake aikata to don me ya samu ya ku yan uwa musulmi tsakaninmu ba mu iya gaya ma junanmu magana mai kyawu magana mai daɗi magana mai taushi tunda har wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa a gaya mai magana mai daɗi to shi kuma wanda bai saba ma Allah ba dan me yasa za a gaya mai magana marar daɗi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa gayin magana magana mai kyau a cikin mu'amala ko a cikin rayuwa ko a cikin zamantakewa umarni ne na Allah in ka yi aiki da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ka zai ba ka lada in kuma ka gaya magana magana mara kyau magana mara daɗi ka san wannan magana in ka gaya ma wannan bawon ita zai cutu wannan bawon zai takuru wannan sunan bawon nan zai jin cewa ka ƙasƙantar da shi to ka sani cewa zunubi ne ka aikata saboda a gayo maka magana ka yi magana mara kyau wallahi a wanga lokacin ba a doki lahi ba ne to wallahi an kai zunubi ne ka aikata kuma idan aka ce zunubi ne za ka iske shi a rubuce to shi yasa sai allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ka gaya ma bayina idan sun tashi magana tsakaninsu su gayi magana mai kyawu ba don komi ba sai don in aka gayi magana mara kyawu to akwai shaidan wanda shi kuma yake nan yana ziga su ƙarshen abin da zai biyo baya shine saɓani da rabuwar kai abin da shi kuma allah maɗaukakin sarki yake son muminai su zama tsintsiyarsu maɗaurarsu guda kenan ka gani magana mai kyau ita ce take zamna da gari komin yawan shi ya zamana lahiya sannan magana mara kyau ita ce take watsar da gari komin yawan shi don haka idan ka tashi gayin magana ka gayi magana mai kyau idan kuma ba ka iya gayin magana mara kyau to ka kyale bakinka haka manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce abinda muka haɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntuɓe alishi wanda muka yi Allah ya yahe mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين وامي حوزة الدين يا رب العالمين وامي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصل أهوالنا وأصل أهوال حكامنا اللهم أصل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر واشهد